بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب ويشرب مما تشربون أعوذ بالله السميع العليم اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na laraba wanda ya yi daidai da 22 da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya yi daidai da watan shidda da watan shidda miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ya Allah muna tawassali da sunayenka mafi kyawu wa'anda idan aka roƙe ka kana karɓa ya Allah ka biya mana dukkanin bukatocinmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu ka sanya mana cikin bayunka wa'anda suka dace da intarwarka a cikin nan wannan wata mai tarin albarka ya Allah duk abin da muke ji ma tsoro ya Allah ka kare mu da shi yan uwa ɗaliban ilimin suke neman karatu ta fannunuka da dama ya Allah muna tawassali da wannan ibarukan da muke a cikin wannan wata mai tarin albarka ya Allah ka san abin suke nema ya Allah ka shige musu gaba ka zamanto jagora ka biya muna da mu da su bukatocinmu na alkhairi gaba daya bi rahmatika ya arhamar rahimin ma'aikatan da muke tare su tun daga ma'aikata na gwamnati zuwa 'yan kasuwa ya Allah ka kare mu da su ka sanya mu rayuwarmu da tasu albarka jiya mun kwana a aya ta talatin a wannan sura mai tarin albarka suratul mu'minun fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna fi zalika la'ayat wa inna wa in kunna lamubtalin yau za mu tashi aya ta talatin da ɗaya sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الله يتي ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙare ba mu labarin annabi Nuh alaihi afdalus salatu wa atammu taslim da shi da jama'arsa da kuma halakarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da mutanen da ba su mi ba su ɗokar wa'azi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce bayan mun halakar da mun halakar da mutanen annabi Nuh da da da wannan ruwan sai Allah ce summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharina sannan in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai muka halicci muka sanya wasu mutane wasu al'ummomi baya ga wa'ancan mutanen bayan mun halaka da mutanen annabi Nuhu bayan su ce sai Allah ce an sha'ana qauman akharina sai muka halicci wasu mutane wasu ke al'umma ta daban wanda ba wa'ancan mutanen ba to wannan al'umma sai Allah ce fa arsalna fihim sai muka aiko a cikin su rasulan manzo minhum daga cikinsu a ni'budullah shi ma dai da ya zo abin da yake kira zuwa gare sa shine a ni'budullah ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa jama'arsa wannan annabin da Allah ya turo baya annabi Nuh ya ce ya ku mutane na a ni'budullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala afala tattaqun ashe ba za ku ji tsoron Allah ba ku bauta wasa wanda shine mafi cancanta da bauta malaman tafsiri suka ce waton wannan aya da Allah ce fa arsalna fihim rasulan an ibudullah minhum an ibudullah sai muka aiko a cikin su waton manzo abin da yake kira zuwa gare sa shine a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala suka ce to wani manzo ne wasu mazlubi suka ce wato almuradu bihi adam mutane aka ce ana nihin an sha'ana qawman akharin aka ce suka ce adawa ne mutane annabi hudu kenan wasu suka ce a'a samudawa ne an samu sabani gun malaman tafsiri to sun ma an sha'ana min ba'dihim qarnan akhirin wani mutane ne wasu ka ce adawa wasu ka ce samudawa mafiya suka ce to da aka ce adawa saboda su ne suka fi kusa da wa da annabi nuhu alaihi afdalus salatu wa atammu taslim to Allah ce abinda wannan manzo ya zo yana katar da su shine akan su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ba su da wani abin cancanta da bautawa bisa gaskiya da yaqini sai Allah subhanahu wa ta'ala sai mazana sai ce afala tattaqun ashe ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku bi dokokin Allah ba ku hannu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ku idan ka ce takawa shi da ka bi abin da Allah ya ce kamar abin da Allah ya hana wannan shi da jin tsoron Allah to ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta muku da kuma hannuwa akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala hane ku da shi sai suka ce
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون lokacin da annabin su ya zai dakatar da su littafin Allah akan su bauta wa Allah tauhidi saboda shine farko abinda manzo suka kira al'umma zuwa gare su akan abota wa Allah subhanahu wa ta'ala wa qala al mala'u min qaumihi min qaumihi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'i al akhirah wa atrafnahum fil hayati dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna min wa yashrabu mimma tashrabun Allah ya ce sai yake ba da labari akan wa'annan mutanen suna jayayya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa qalal mala'u sai manya manyan mutane daga cikin su idan aka ce al mala'u masu fada a ji a cikin garin to manya manya daga cikin wa'annan mutanen manyan su sai suka ce min qaumihi alladhina kafaru daga cikin mutanansa wa'anda suka kafirce mutanen wa ma cikin samuda ke cikin samuda adawa kenan wa kazzabu bi liqa'il akhirah kuma suka ƙaryata da haduwa da Allah subhanahu wata'ala sun ƙaryata cewa ba za a yi tashin alkiyama ba cewa za a yi a tada mu wa atarafnahum fil hayati dunya Allah ce mu kuma sai muka jiyar da su dadin rayuwar duniya sai muka ba su duniya da abin da ke cikin ta ka sai ta duniya Allah yana bada ta da wanda yake so da ma wanda bai so sai Allah ya ba mutum duniya dan Allah ya masa jaraba sa dai ya ga menene masa to Allah ce sai muka ba su rayuwar duniya to mi suka ce ma hadha illa basharun ai wannan ba wani abu ne face basharun mutun ne mislukum mutun ne dan uwanku yadda kuke mutun haka shi ma yake mutun mutum ya za a yi a ce a turo muku mutum annabi sannan kuma bayan shi gashi nan mutum ya kulu mimma ta kulu da minu yana cin irin abincin da kuke ci annabi ne yake ikirarin cewa shi manzon Allah ne Allah ya turo shi to kuma bayan shi ga yana ikirarin ga shi manzon Allah to yana cin abin da kuke ci na abinci sannan wa yashrabu mimma tashrabun yana sha daga ji abin da kuke sha na abin shan ku malumai suka ce nan akwai kaddarawa ta minhu amma ba a buƙatar tikirarin ta wa yashrabu mimma tashrabuna minhu amma sai aka hazzafa ta saboda waccan ta isar ta farin ba sai an ƙara maimaita ta ba to Allah subhanahu wataala yake cewa mutanen da suka kafirce daga cikin manya-manyan jama'arsa wa'anda suka kafirta su ta haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala to sai suka kuma bayan Allah ya je da su rayuwar daɗin duniya sai suka zance suna musu wa Allah subhanahu wa ta'ala suna jaya da annabin da Allah ya turo har ma suna cewa wai mutum ne sun mare na mutum ne Allah ya turo kuma bayan kasancewa sa mutum ga yana cin abin da kuke ci sannan kuma yana shan abin da kuke sha sai suka sai cewa ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون الله يتي ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون وإن جماعة سكا كافر تي سكا تقبل تي وحقيقا إذا كوكا إداء كوكا بي ونن دام إداء تي أي وطن أطاع بن دوكو كي أنبي كو to idan kuka yi da'a almutaba a kenan kuka yi biyar wannan annabin ku idan kuka bi wannan mutum to hakikan innakum idan la khasirun hakikan ku yi khasara idan kai su kasance wannan annabin za ku bi wannan da yake mutum dan uwan ku wanda yake cin abin da kuke ci ya koma yana shinda muku wasu abuwa ya ce ku yi kaza ku yi ku bar kaza ku bari in dai shi za ku bi to hakikan kuna cikin mi kuna cikin masu khasara sai Allah ya ci gaba da cewa aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun Allah yace aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhama annakum mukhrajun ashe shi yanzu zai muku alkawalin cewa har ma yana alƙawalanta muku cewa wai idza mittum idan kuka mutu bayan kun mutu wa kuntum turaban kun kasance turdaya ƙasa wa izama da ƙasusuwa ba tsoka ko ɗaya kun narke a cikin kabari annakum mukhrajun yanzu za a fidda ko a tashi ko wani abu da ake cewa tashi alkiyama ka ji kafirci irin na kafiran da wai su yanzu a tunaninsu shi annabi na naku da yake cewa har ma yana muku alkawalin cewa ku bi Allah subhanahu wataala ku bi ni akan abin da ke kanta da ku idan kun mutu bayan kun tashi akwai aljanna akwai wuta wai shi ku yanzu kun yarda da abin da yake alkawalanta muku cewa idan kun mutu bayan kun zama to ƙasa da turɗaya ga kuma ga ku ƙasusuwa wai za a tada ku ku dinga rayuwa ta rayuwa bancin wannan rayuwa sai Allah ya ce هيهات هيهات لما توعدون sai suka ce hakikan haihata haihata lima tu'adun yayi nisa yayi nisa abinda ake alkaulanta muku cewa bayan kun mutu za a tada ku kasan har gobe akwai masu wannan aƙidar mutum ne a duniya ba zai taɓa tunanin ba cewa shi zai- bayan ya mutu wannan rayuwar za a tada shi wallahi bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace, akthiru min zikri hadimin lazzat ku yawaita ambatan abin da yake yanke jin daɗi na rayuwa annabi ce ala wa hiya almautu ita ce mutuwa ana bukata daga cikin alama ta imani wa dan annabi adam ga Allah subhanahu wataala shine yawan ambatan mutuwa a rayuwa ka dinga ambata duk lokacin da dan annabi adam kake yawan tunanin mutuwa a rayuwa to ka rage wasu sabon Allah a rayuwarka kai tunanin cewa bayan ka mutu wallahi za a sanya ka cikin kabarin da kai kadai daga kai sai aikin ka wannan kabarin ba shi hida matala balantana ka nemi tura plus ba wani waton AC balantana ko kuma venti ba pulo ba duk komi sai abin da ka zo da shi sannan kuma tashi iyaka ma tashin alkiyama musiba ce dan annabi ya karantar wahalhalun da ke cikin tashin alkiyama na irin musibu har annabawan Allah da kansu za su dinga cewa ya rabbi sallim ya rabbi sallim to dan uwa amma ka dibe da mutane suke rabkana tunatarwa mutane suke rabkana game da rayuwar duniyar nan sai mutum ya ɗauki duniya gida ne na zama wai kamar ba za a mutu ba wai kamar jin daɗin da yake ciki na rayuwar duniya ba zai ƙare ba wai kamar shi duniyar nan ya zo ne dai ya zauna ba dan ya bauta Allah subhanahu wataala ba mutum a ini tunaninsa gaba ɗaya wai ina za shi wai me yake bukata wai rayuwar duniya ya nemi duniyar dai duniyar kuma tsinanniya ce abin da ke cikin ta ba albarka duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo misali alqur'ani ya nuna mana cewa duniyan nan fa ba wuri bane na dawwama duniya gida ne wanda ke karewa amma wal akhiratu khairu wa abqa ita lafira ita ce mafi wanzuwa tarbiyyar da mutane muke rabkana akan duniya har kara da karo a shiga makabarta gun ana ana jana'iza wai kaga mutane gungu gungu a zauna ana hira wani ma salula zai ɗauka a makabarta wani wallahi har ya hita cikin makabarta zuciyarsa bata karya ba alama ce wallahi cewa baka da imani duk wanda zai je makabarta inji imamu ibnu taymiya rahimahul shaykhul islam rahimahullahu ta'ala yace mutun ya je a makabarta har ya fita bai ji wani canji a zuciyarsa ba yace wallahi alama ce ta mi ta cewa babu imani a zuciyarsa wai har muna kulla kasuwanci a cikin makabarta wai har kaga wasu ma suna dekote suna hira ana dariya a cikin makabarta wai dan adam ya manta cewa a cikin kelke minute ana iya ko kelke second ana iya amerika wannan dakin ana iya amerika wannan gidan wani bawan allah yake ba mu labari ya ce wani dan uwa suka je wajen wata jana'iza cikin garin nan na tawa cikin tawan nan aka je jana'iza wani bawan allah ne da mace ake wannan jana'izar yana tsaye kusan kabari aka ida biso ya ce a hurin da yake wannan tsayen safiyar Allah da ta dawo shi da mutumin da aka fara kawo a wannan kabarin a wannan hurin hurin da yake tsaye jiya ana janaza wani bawan Allah hurin da yake tsaye nan nan ne aka gina masa kabarinsa bayan Allah mu shiga tattayin kawunan mu annasu tabki ala dunya wa qad alimat inna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha duniyan nan ba koma ba gidan zama ba ne amma yau muka ga fala wai sai ka ga mutum ya zo ya zauna yana tunanin wai tsara duniya nan da shekara 20 zai yi kaza nan zai yi kaza a'a za ka yi kaza alhali mala'ikan mutuwa a ko da shada kewaye kai na dibin rayuwar lokacin ka idan ya yate da kai Allah ya samu dace Allah ka gafarta mana kurakuran mu wallahi bayan Allah mu kar mu dauki duniya gidan zama bar لو عاش الفتى ألف ثم ألفين بعده فلا بد من يوم يصير إلى القبر da za ka yi shekara dubu a duniya a ƙara maka wasu dubu a duniya wallahi ma da ce za a waye gari wata rana kana mi kana kabari da za ka yi shekara dubu duniya nan Allah ya baka shekara dubu a waye gari a ƙara maka wasu dubu wata ran sai an samu an samu kamar hamala ka ka te kabari wallahi to da haka abinda Allah yake da bukata shine gare mu wa tazawwadu mi guzuri fa inna khairu zadi taqwa fa inna khaira zadi taqwa fa yan guzuri shine na jin tsoron Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ce sai suka ce hayhata hayhata limatu adun hakikan abinda ake alkawalanta muku na cewa idan an mutu cewa za a mutu za a tashi hisabi wani magana yake hisabin kamar wasa ne wani kawai jin yake kawar tashin kiyama nan kamar wasa ce kamar ya zo ka sota wallahi ba haka bane ka tahi tsirara ba riga ba wando a ranar ne Allah ya ce yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma da sha'ani yughni mutum zai ga babansa ya ruga da gudu uba ya ga dan ɗansa dukkan ga soyayya dan ɗa da uba soyayya dan ɗa da uwa amma duk da haka nan bai kallanta wallahi soyayya tsakanin mata da miji amma Allah ce wallahi ran nan babu ta to Allah ce haihata haihata ne mato a ga abin da suke gai su kafirai cewa abinda ake gaya muku na cewa za a tada ku abinda ake muku alkawali na cewa in an mutu za a tashi suka ce hakikan yayi nisa sai Allah ya ce إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين da suka ci gaba da cewa in hiya illa hayatuna duniya hakikan wannan ita rayuwar mu ce ta duniya na mutu wa nahya mu mutu ciki ko mu yi rayuwa amma wa ma nahnu bi mab'uthin haqiqa mu ba za a tada mu ba tabbas dai gashi dai muna rayuwa sai kuma za mu mutu to kuma tashi dai a tashi ai sakamako suka ce wa ma nahnu bi mab'uthin haqiqa mu ba masu tayro ba wanda za a tada bane domin hisabi a gobe alkiyama sai Allah ya ce in huwa illa rajulun iftara ala الله كذبا وما نحن له بمؤمنين sai Allah ya ci gaba da bada labarin wa'annan mutanen sai Allah ya ce in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin sai suka ci cewa hakikan shi wannan manzon fa in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadiba mutum ne wanda ya kirkira ƙarya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kirkiro abin shi ne danganta shi da Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ce yake wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nahnu bi wa ma nahnu lahu bi mu'minina haƙiƙan mu mu kasance masu imani ba masu gaskata sa game da abin da yake karantarwa duk abin da yake karantawa ya ce Allah ya ce annabi ayi kaza a bar kaza suka ce wa ma nahnu lahu bi mu'minin ay bi musaddiqina ba za mu gaskata sa ba ya kirkira ƙarya ne wa Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ba za mu mi ba ba za mu yi imani da shi ba sai koma gari shi ma gefe sai ya addu'a mi yace qala rabbin surni bima kazzabun sai annabi sai koma ya addu'a yace qala rabbin surni ya Allah ka tseratar da ni ka taimake ni bima kazzabun game da abin da suka karyata na annabci ya Allah ka shaida na kawo sakonka mutane sun karyatar ya Allah ka tsayar da ni daga cikin mutane azzalume sai Allah ya ce masa قال عما قليل عما قليل ليصبحن نادمين Allah ya ce qala amma qalilin la yusbihunna nadimin amma kaga wa'annan wato mutane suke karyatawa Allah ce ka jira nan da wani lokaci kaɗan ne za su wayi gari suna masu nadama hakikan duk wanda ya ki karantarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya bar karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a ce masa Allah ya ce manzon Allah ya ce yayi kunnan uwar shago da da'awar Allah kiran Allah da sunna ta manzon Allah sallam wallahi ko ba jima ko ba sai kaga da dama a rayuwarsa duk wanda za a ce ma Allah ya ce a yi kaza ko Allah ya ce a bar kaza ya ƙi ko kuma ya ƙi bari to ka jira hakikan ka ga da dama a tattare da shi wata rana za ka gansa yana mai nadama a rayuwarsa misalin ka ɗoki wanda Allah ya ce misali Allah ya ce a bar zina sai ya ƙi barin zina saboda jin daɗin rayuwa yake ganin shi yanzu da kuɗinsa a ce ya bar zina aka yi masa wa'azi aka ce annabi ya ce haramun Allah ya ce kada a yi ya ce sai ya yi to a ƙarshe sai ga shiga shi ya shiga cikin nadama sai Allah ya haɗa shi da cutar da yi a shi sai Allah ya haɗa shi da sida to mu gani in ba Allah ya kiyaye ka gaisha kuma kiran sallah Allah ya sauwage za ka zai nadama duk wanda ka ga Allah ya ce ya yi ya ƙi Allah ya ce ya bari wallahi a ƙarshe zai koma nadama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da aka je gazwatu Uhud yaƙin Uhud da aka je yaƙin Uhud annabi ya da mutum saba'in cikin sahabbansa mutane guda saba'in ya ce ku hau wannan jabal uhud kada wanda ya sauko sai na ba sa umarni na ce a sauko ko da kun ga muke cin yaƙi kada ku kuskura sa ku sauko ana yaƙi mutane musulmi suna da musulmi da kafirai ana yaƙi aka ci galaba akan kafirai cikin yaƙin sai ga kafirai suna gudu suka bar ganima suna barin dukiya musulmi suna sama suna gani watan mutum sabai annabi ya dora sama wannan dukiya suna ganin ga kafirai suna ta gudu suna barin dukiya sai suka ce bari mu sauka mu je mu kwashi ganima saboda kada a kwashe a bar mu sai jabir ya ce musu kar ku sauka saboda umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka ce wannan ganima cewa da su ƙarshe suka sa'a umarnin manza suka sabuko sai ga Khalid bin Walid kakin ya musulunta Khalid bin Walid sun tafi sai gane cewa wayancan mutane ke saman dutsen sun sauko sai ya juyo ta baya ko da aka jima ga musulmi suke ce amma an koma ana cin su da yaki umarnin Allah idan aka saba wallahi sai an ga ba daidai ba ana saba umarnin manzo Allah wallahi sai an ga ba daidai ba shi yasa idan ka lura a rayuwa idan ka sa lura da hankali a wannan rayuwar sai ga duk mutum da ke kaga mutum ya cika wahala a rayuwa idan kaga mutum ya cika wahala ta rayuwa wallahi ɗayan bi idan ka diba yana taka doka ta Allah da suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah na ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khidatu min amrihi bai dacewa da mutunan kirki musulmin kwarai mai imani da musulma mace a ce mata Allah ya ce manzon Allah ya ce kaga tana zaben wani abu wanda ba shi ba a rayuwa duk wanda ka ga yana zaben wani abu na rayuwarsa wanda karkashin ya sa sunna ta Allah da karantarwa ta Annabi Muhammad to wallahi idan kana neman wahalalle a duniya za ka zo a kasa ka kare idan kana neman wahalalle na ƙarshe wanda ya ɗaura aure da wahala a duniya auren da ba a rabuwa har abada sai zuwa kabari shine mutum ya dinga sa wa suna tawa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka sa lura da hankali ka dibi zamantakewar auren mu na yanzu musamman matasa na yanzu sai ga matashi kakin yayi aure ba irin kalar soyayya da ba za a yi ba za a yi horar soyayya a yi jar soyayya a in akwai tsanwa ma a za a yi shak segon zai tura mata message shak awa daya akalla awa daya za su yi message kinda ya huce min na na sanfran kullum shi eh tana su san kiliyan ne eh mu su san kiliyan ne sahel kuma ta san kiliyan ne amma amma soyayya da dare da dare message da rana message da subahin message idan masallaci ya ji aka ce assalamu alaikum kaga zai fito salula message wallahi idan ba a bi sunna ta annabi ba kana ganin ana aure wata ɗaya ya fi ga gidan ya rikici sai gaza gashi ne kana ganin sa an goma sha Allah ga kanshi ga wani abu amma gidan wallahi musiba ke da kwai sai ga ba zai bai iya zuwa gidansa ya zo ya zauna shi da gidansa ba zai iya zauna ya yi awa guda cikin gidansa ba wallahi saba ma sunna ta Allah idan kace zaka saba ma Allah subhanahu wataala ka bar karantarwa ta manzon Allah wallahi ka dinga wahala a rayuwa ke har abada kenan duk wanda zai saba ma Allah subhanahu wataala ba tan da kuna son juna ba yanzu ma akwai soyayya amma sai Allah subhanahu wataala sai dan ta maka wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka inji Allah subhanahu wataala duk wanda ya kau da kai game da ambaton Allah subhanahu wataala Allah ya ce ayi almanza Allah ya ce ayi ka ki yi Allah ya ce a bari manza Allah ya ce a bari ka ki bari to Allah ya ce wallahi za mu dora ka da dankan a duniya kenan da kudinka da matarka a gidanka ne matarka ce kai ka aura amma wallahi sai ta juya ka sai ka ji kawai kana jin tsoron wasu abubuwan ma a gidanka kai da gidanka wannan ba musiba ba ce yan uwa wallahi musiba ce a gidanka ba za ka iya gayi aji ba a gidanka ba za ka iya hanawa ba a gidanka ba za ka iya kwaba da order ba ba Allah ya hada ka da musiba kenan wallahi a kasuwanci ma nan kasuwa ne sai Allah ya haɗa ka da ma'ishatan danka sai ga kuɗi suna shigowa kana sai da kaya amma babu albarka ai wallahi musiba ta ƙare kenan kullun sayarwa ake yi shago kullun ƙare ake kamar mai tamowa babu babu eh ana sayarwa amma ba su shigowa ma'ishatan danka kenan wallahi idan kana buƙatar zaman ka lahiya a duniya shine kai kokari annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce ma amartukum bihi fa'atu bihi mastata'tum wa ma nahakum anu wa ma na yatukum anu fajtanibuhu a wata ruwaya fantahu duk abin da na umarce ku inji manzon Allah yace ku zo wa wannan abin gwargwadon ikon kowa ya aikata gwargwadon ikon Allah ce fattaqullaha mastata'tum amma abin da na hane ku akan sa annabi ce ku hanu akan wannan abubuwan shine Allah subhanahu wataala ya ba da labari ce kala amma kalilin la yusbihunna nadimin kaga wa'annan mutanen da suke karyata kai annabi hakikan nan da kusa nan ba da nisa ba dan lokaci kadan Allah ce wallahi za su waye gari suna masu masu nadama sai Allah ya ce فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين الله يتي فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين سيمك سنياسو فأخذتهم الصيحة سيتاوى تكاماسو سي الله يتورو ترنتي تاوى سيتكاما وإن متانن بالحق إذا جسكي أنجي الله سبحانه وتعالى فجعلناهم غثاء سيمك سنياسو كمر مثال تيكوني إذا يهلو ruwa wa'inda ba su da amfani sai ka gara watan wani kumfa ya hito a teku Allah ta kama ka maida su fa bu'dan liqaumin liqaumin zalimin halaka ta tabbata ta ƙara tabbata mu mutane suke azzalumai halaka ta tabbata akan wa'inda suke zaluncin kawunan su wa'inda ba su bi dokokin Allah subhanahu wataala ba to bayan Allah ya halaka da su sai Allah ya ce ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين الله يتي ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين سنن مكا أيكوة مكا هلتر baya ga wa'ancan al'umma sai Allah ce quruna bi ma'ana ai umuman wa khalaiq al'ummomi da kuma halittu Allah ce akharin daban wa'annan abubuwan bayan Allah ya halakar da su dama sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sunnar Allah idan Allah ya turo annabawa a da suka zo suka yi wa'azi dama wa'azi ya kala biyu ne akwai wa'azin da annabawa suke yi akwai wa'azin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya turo annabi yayi wa'azi aka kainatar da shi to sai Allah ya biyo da nashi wa'azi shine sai Allah ya halakar da su idan Allah ya annabi ya zo ya yi wa'azi ba abi ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo wa'azi na biyu shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su shi Allah ce sai muka turo tsawa ta halakar da su to bayan mu halakar da su sai Allah ce sun ma an sha'ana min ba'dihim qurunan akharina bayan mu halakar da wayancan al'umma sai Allah ce sai muka halattar da muka halicci wasu al'ummomi baya ga wayance ne na daban wayanda za su zo su bauta Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Allah ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun ai kowace al'umma wato lokacin da za a yi mata azabar masu karyata Allah subhanahu wataala to ba za su ba za a ƙetare lokacin ba bi ma'ana ba za a jinkirta musu ba idan azaba ta yi ba za a gin- jin- jirkita musu azabar ba sannan kuma ba za a yi kusa da azabar ba ba za a kale su a ce ga lokacin azabar yayi ba a kale su a jinkirta musu sannan kuma ba za a yi gaugawai musu azaba ba sai lokaci ya zo kamar mutuwar ka ne ka tayi da ka ga dama a rayuwar duniya ba za ka mutu ba sai lokacin da kwanakin ka suka kare wa'anda Allah subhanahu wataala ya yanka maka idan suka kara suka kare to mala'iku da suka zo gun dokar rayuwar dan annabi Adam wallahi segon ɗaya ba za a kara ba sannan kuma ba su rage segon ɗaya sai ka san in Allah ya ce kamar yadda annabi ya karantar a jariri a cikin cikin mafiyarsa za a rubuta ajalinsa malaka zai tambaye Allah ya Allah ko halin zai a duniya sai Allah ce ko bashi misali shekara arba'in da biyar a duniya da wata shidda da kwana shidda da awa shidda da segon shidda a duniya shekara arba'in da shidda da wata shidda da kwana shidda da segon arba'in da eh, da awa shidda da kuma segon arba'in da shidda idan wannan lokacin ya yi wata ar- a shekara arba'in da shidda da wata shidda da kwana shidda da kuma awa shidda da segon shidda suna yi za a zara ya ɗan annabi adam kenan ba a ƙara maka ba a cewa to bari a kai ka a cike maka sai gwani sittin ba a ƙarawa ba su ba za su ƙara ba sannan kuma ba za a jinkirta ba ba za a rage ba a ce tunna Allah ce sai kwana a shekara arba'in da shida bari a mai doka shekara arba'in da shida da wata shida sai a hidda wancan kwanan ba za a yi ba daidai lokacin da aka rubuta maka daidai wannan lokacin za a karɓi rayuka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani to Allah ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha wama yasta'khirun ko wace al'umma suka gabata wa'inda muka halakar ba wanda muka halakar lokacin halakar wasu bai yi ba sada kuma babu wanda muka jinkirta ba mu halakar da su ba a daidai lokacin halakar da su sai Allah ya ce ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون Allah ya ce, "Summa arsalna ruslana tatara, kullama ja'a ummatan rasuluha kazzabu, fa'atba'ana ba'duhum ba'da wa ja'alnahum ahadith, fa bu'dan liqaumin la yu'minun." bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu watan ka gane duniya komi lokaci ne komi a duniya lokaci ne duk abin da ka- kana nema a rayuwa idan lokacin shi yayi ka same sa idan kuma lokacin abin bai yi ba za ka same sa ba muna fahimta duk abin da ka gani ka same shi a duniya lokacin ka samu wannan abin ne yayi kuma duk abin da ka ga baka samu ba lokacin samu abin ne bai yi ba ka yi imani da wannan idan kaga ka samu jika ɗari yau to Allah ya kaddata tabbas ko ta halin kaka yadda ya rubuta wannan ɗarin koma waye sai an ka maka ita idan ka kuma ka zauna aljihunka farigi ba ko dala haka Allah ya kaddata ka shekara ka zo ka bude shago tun ƙarye shida na subahi in kana so har zuwa ƙarye shida na dare Allah ya sa ka bude ka zauna wallahi ko dala ba ta zauwa inda Allah ce ba su zauwa sai Allah ya ce sun arsalna rusulana tattara sai muka aiko manzannin mu inji Allah subhanahu wataala Allah ce tattara ai biyar da juna wannan na biyan wannan wannan na biyan wannan haka annabawa Allah suka zo wannan ya zo wannan ya zo to Allah ya ce kullama ja'a ummatan rasuluha kazzabu duk lokacin da wata al'umma muka turo manzo a cikin sa Allah ya ce kazzabu sai su ta wannan manzon sai Allah ce fa'at ba'ana ba'duhum ba'da sai muka bi sashe muka bi su sashe wa sashe muna halakarwa idan kuka karyata Allah sai Allah ce sai muka bi su sashe wa sashe muna halakar da su sai Allah ce faja'alnahum ahadith sai muka sanya su ya zama to labari ana karantawa har duniya ta kare ga su mutanen fir'auna da adawa da samudawa ga su ana karanta su a duniya kuma har duniya za shi an karanta su haka da kasan duniya idan kai tsagiranci a duniya sai a ce kai wani yau mutum ake ba da labarin su yi ta'addanci a duniya ce wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza Allah ta san ga sanya shi labari sai a ce ka wani abu aka dauko da shi a ce ina su lokacin su wane ne wani abu na sabon Allah sai a ce ina su lokacin su wane ne ya zama to labari wani lokacin da Allah ya bashi dukiya kawai daga taimaka ma yan kokowa sai yan zabuwa bai taba taimaka ma addinin Allah ba kuma sai a dinga bada labari ya zama to labari shikenan wani kai lokacin da yake kaza mutane ɗalibai sun ji daɗi ko kuma yayi masallaci yayi kaza yayi kaza kaga ya zama labari komai a duniya sai a dinga bada labarinsa labari kawai za a dinga bada shi yasa wallahi mu aikata ayyukan alkhairi annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace innamal a'malu bil khawatim ayyuka karshe ake yi ba farko ba karshe karshe me ka mutu a kansa karshe akan abin da mutum ya mutu a kansa karshe me ka mutu to kar ka kuskura ka mutu a bada labarin banza ka mutu a bada labarin alkhairi kar ka mutu a ce ai wane shine ke kokarin lokacin hada mace ko kuma wani ai shi yayi kaza kai ne albitikin kokowa Allah ka ga mutu kana wannan ka mutu wajen aikin Allah eh ka mutu wajen aikin Allah to Allah sai muka sanya su labari ana dinga bada labarin su sai Allah ce fa bu'da liqaumin la yu'minun tir azaba halaka ta kara tabbatar mutane ba su yi imani ba mutane ba su gaskata Allah subhanahu wataala ba ba su gaskata manzani Allah subhanahu wataala ba wannan sun yi nisa da rahamar Allah subhanahu wataala ba abin da ya dace da su sai halaka sai Allah ya ce ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الله يتي ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين سيمك أيكو النبي موسى وأخاه هارون لأن أوانسا النبي هارون لأن إمران موسى لأن إمران وهذا كان da annabi Musa da annabi Harun to Allah sai muka aiko su bi ayatina ga ayoyinmu wani ayoyi ne ta mu Allah ce guda takwas ayoyin da Allah ya turo annabi Musa da su akwai al'asa sanda ta farin aya ce da take nuna girman Allah subhanahu wataala ya buga sanda ta koma macizi ga ya haske na yi hannunsa sannan kuma ga lokacin da mutanen fira suka kafirce Allah ya jarrabe su da fara ga kuma keya ga kwaɗi ga jini ga ruwan tufan ga shekaru da Allah ya kama su na fari sada kuma ga tauya ta ayan itace wannan ayoyin Allah subhanahu wataala dama al ayat ta dan qasmu ila qismain akwai ayatu shar'iyya akwai ayatul kauniyya akwai ayoyin Allah na al kaun irin sammai da kasai kaga in ka diba kai ka kasancewa aya ce da kake gane wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid cikin kowace abu akwai aya da yake alama zake nuna cewa Allah subhanahu wataala guda ne to Allah ce sai muka aiko annabi Musa da annabi Haruna da ayoyinmu wa sultanin da hujjoji inji Allah Allah ce mu bin bayyananu wanda ba ɓoye suke ba hujjoji ne mun bayyana da su muka ba su su suka je suka yi ma fir'auna wa'azi amma ka dibi duk da irin usulubin Allah subhanahu wataala da Allah ya turo annabi Musa da annabi Haruna zuwa fir'auna duk da kafircin fir'auna sai Allah ce faqula lahu qawlan layyinan la'annahu la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku ga masa magana mai taushi kuma sa wa'azi cikin hikima suka zo suka yi fir'auna wa'azi amma duk da haka nan fir'auna bai ji wa'azin ba har ma yake cewa inni la azunnuka ya Musa mashura kai dai Musa kawai dan sihiri ne sai Allah ya ce ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman ali Allah ce ila fir'auna kaga wannan jumla ce fi'ili wanda yake wannan jumla ce Allah subhanahu wataala ya yanke bayanin sai aka kawo waton eh yake da suna jarwal majrur ila fir'auna wa mali'ihi Allah ce mun aika annabi Musa ne da Haruna da hujjoji bayyanu zuwa wa ila fir'aun zuwa ga katan kafirin nan fir'aun wanda ya yi iddi'a'in allantaka yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba ku da wani Allah face ni haka ya gaya wa mutanensa yace ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijinku al'a'ala madaukaki to Allah yace sai muka tura annabi Musa da annabi Haruna da ayoyi mu bayyanannu zuwa wa da hujjoji kuma zuwa fir'auna wa mal'ihi da mutanensa da jama'arsa Allah ce fastakbaru da Annabi Musa ya zo ya musu wa'azi ya nuna musu ayoyi da muka tura su da shi sai Allah ce fastakbaru sai suka karyata sai suka girman kai Allah ce kai wa kanu qauman alin haqiqan mutanen fir'auna da shi kanshi fir'auna Allah ce jama'a ce masu jiji da kai Allah ce inna fir'auna ala fil ardi ko haƙiƙan fir'auna ya ɗaukaka girman fir'auna ya kai a wajen kafirci duk wata ƙololuwa ta kafirci to fir'auna shine oga duk ba a taɓa wani kafir ya kai hatta iblis la'anatullahi alaihi bai kafircin fir'auna ba shedan bai taba kiran kanshi Allah subhanahu bai taba kiran kanshi Allah ba amma fir'auna shi yace ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijin ku al'a'la madaukaki shi ne ka neman kafiri na warin a duniya wanda ya kowa kafirci ya kowa zama kafirci duk duniya a alkur'ani tun daga fatiha har zuwa nasi babu wanda Allah ya ce masa al ko kuma ala banda fir'auna Allah ce inna fir'auna sai da Allah ka taukidi harfu taukidin wa nasbin Allah ce tabbas fir'auna Allah ce ala fil ardi ya ya ta'addanci a duniya girmansa ya ɗaukaka a wajen shaidanci da ta'addanci har ma yake ikirarin kansa shi cewa Allah ne to Allah ya ce wa kanu qauman alin hakikan su sun kasance mutane wanda sun girma sun ɗaukaka amma wajen kafirci a kan da su ayoyin Allah ga jini ruwa tafki ya koma mutum zai ɗauko ruwa zai sha sai ga jini ga gari fara ta addabi mutane ga kwaɗi fir'auna ya ce ma annabi Musa kai mana addu'a in muka in ubangiji kai yayi mana wannan zamu bi ka lokacin da Allah ya Allah ya dauke musu wannan jarawa suka ce ka gaskiya gaskiya annabi Musa ka kai dan tsubbu haka suka ga suka ga annabi Musa shi Allah ce wa kanu qauman alina sun kasance mutane wanda suke mi wato madaukaka amma a wajen kafirci sai Allah ya ce
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا سفر أولي لشير جماعة سسوكا أنؤمن لبشرين ينظام إيماني دوسو متاني قدابي إيا آدم إنما أتي ملائكون كوكما الجنو الله يتورو دا دام دام كومين إيماني شيما misilina wanda su ka lokacin mutane ne kamar mu ga su mutuwa mutane wa qaumuhu lana abidun mutanen su jama'ar su cewa da manu Isra'il ai bayu ne gare mu muna sanya su ayyuka na wahala kadibi fir'auna ta'addancin da ya a duniya Allah da kansa sai da ga irin ta'addancin da fir'auna yayi fir'auna ya halakar da mutane a rayuwa banu Isra'il ya sanya su sun bauta wasa a lokacin ne da 'yan tibban fir'auna suka diba suka ce haƙiƙan za a aihu wanda zai kawo ƙarshen mulkin fir'auna kasan duk mai mulki na duniya ko ma waye abinda yake tunani abinda bai son ji shine a ce gara na ƙara mulkinsa a ce za a baka jagorancin tawa arama ai ha jagoranci sai wanda Allah ya kiyaye idan aka baka shi in ka hau kujera ta mulki ka ji daɗin mulki to sai wanda Allah ya kare baka son sauka to fir'auna ya ji daɗin mulki ya halakar da mutane sai ce yanzu ni za a yi wanda zai kawo ƙarshen mulki na sai ce to daga yau duk wanda aka haifa a yanke shi in dai namiji ne in dai namiji ne a yanke shi in namiji na a yanke mace ta kuma a barta a rayar da ita a barta haka ta yi can da suka ga mutane sun harage musu cikin bayu suka ce mafi ra'auna to kaji ya kamata a samu hawa banu isra suna ta karewa saboda wanda ake samu bautar suna ta ragewa babu maza sai mata cikin su za su aiki nan gaba ya za a yi suka ce to shawara waga shekara ya aka yanke ya aka yanke mutane shekara mai zawa a bar mutane misali yanzu ba muna 2018 ba to 2000 drone aka yaka tun daga janvier 2018 har zawa janvier 2019 to shi wannan shi na cikin shekarar yanka daga janvier 2010 zuwa janvier 2020 to ba za a yanke mutane ba haka suka ta yi to kuma dan Allah yana kudura tasa a shekarar da ake yanka mutane a shekarar aka ahi annabi Musa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim da Allah nuna mafi shi ba kowa bane a duniya a shekarar da ake yankan mutane a wannan shekarar aka ahi annabi Musa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim sai Allah ce faqalu sai suka ce anu'minu li basharaini yanzu zamu gaskata wasu mutane guda biyu wa'anda suna da kawa da mutane ne ba su yi mu da komi ba wa qaumuhuma lana abidin jama'ar su da suke suka fito a dangin su bayan mu ne muna sanya su ayyuka masu wahala sai Allah ya ce
فكذبوهما فكانوا من المهلكين Allah ce fakazzabuhuma sai suka ƙaryata annabi Musa da annabi Harun fakazzabuhuma nan da biri na mutum guda biyu ne Allah ce fakazzabuhuma suka ƙaryata su wa a ƙaryata annabi Musa da wa da annabi Harun wa su suka ƙaryata mutanen Fir'auna da shi Fir'auna kansa sai Allah ce fakanu min almuhlakin sai su kasance cikin mutanen da muka kaddarta ma halaka sai Allah ya halakar da su fa akhadhum tufai sai Allah ya halakar da su da mi da da wato da nutsewa cikin ruwa ga Fir'auna ya haita su ma suka zo sai Allah ya halakar da su da mi da wa'annan ruwan sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Allah ya ce walaqad ataina Musa alkitaba la'allahum yahtadun hakika mun baiwa annabi Musa littafi yaushe da aka baiwa annabi Musa littafi bayan an halakar da Fir'auna a lokacin ne Allah ya baiwa Musa abi littafin at-Taura sai Allah ce walaqad ataina Musa alkitaba hakika mun baiwa annabi Musa alkitaba shine maf'ulun bihi kenan asani dan Musa shine maf'ulun bihi al-awwal to Allah ce walaqad ataina kaga ataina nan ne fa'il take na al-fa'ile ne kenan Allah ce haƙiƙa mun bai wa annabi Musa al-kitaba littafi wani littafi sai Allah ya kashi a ma'arifa dan ka gane shine at-taura sai Allah ce la'allahum yahtaduna tsammanin ko da banu Isra'il sun shiryu su bi Allah subhanahu wataala amma duk da cewa sun ga yadda Allah ya halkar da Fir'auna da jama'arsa da suka zo gaba su suka iske wasu mutane suna bauta wa gumaka suka ce ya musa ija Allah na ilahan kama lahum aliha kaga basu shiri ba kenan suka ce Allah ya ce to mun sanya musu wannan ne la'allahum yahtadun tsammanin za su shiriya su bi Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الله يتي وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وجعلنا ابن مريم سيمك سنيا ابن مريم واي ابن مريم kaga shine kuma mutum guda wanda alqur'ani Allah ya danganta shi da mahaifiyarsa cewa da annabi Isa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim wanda Allah ya halice shi babu uba dan Allah ya ƙara nuna ikonsa da kudurarsa sai Allah ce sai muka sanya annabi Musa ai annabi Isa ɗanna na Maryam wa ummahu da mahaifiyarsa na na Maryam Allah ce ayatan wata aya da take nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala duk duniya ba a yi ta ba mace za ta ɗauki ciki babu namiji ko babu ta babu ta mace za ta ɗauki ciki babu ɗan babu ta ba tare da namiji a sadu da ita ba to ga na Maryam dan Allah ya nuna iko da allantakarsa sai sai Allah ya ce muka sanya Isa dan na Maryam aka haife shi babu wa babu uba amma yana da mi yana da uwa kaga in in ayan Isa sai ayi irin na Allah babu wanda ya sai irin Allah subhanahu wataala Allah ce aya mun sanya shi alama ta dullu ala izmatina take nuna girman mu inji Allah subhanahu wataala wa uliyatina da kuma allantakan mu sai Allah ce wa awainahuma sai muka daga annabi Isa da shi da mahaifiyarsa ila rabuwatin zati qararin wa ma'in zuwa ga arrabuwa shi da almakanil murtafi wuri madaukaki Allah ce muka daga su a huri wanda yake madaukaki Allah daga daraja annabi Isa da shi da mahaifiyarsa Allah ce zati qararin ma'abuci wannan hurin ma'abuci tabbatuwa sannan wa ma'in da kuma ruwa wanda suke gudana ga ruwa sannan kuma ga huri mai albarka sai Allah ya ce يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin an- a- daga annabi Musa zawa har- a- a- zawa annabi Isa daman daga shi ne sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ya kira duka taron manzani Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim kaga wannan ya ku bai- eh, ku bai sai kai hankali Allah ce ya ayyuhar rusulu ya ku taron manzanni nan duka wani manzo ya shiga Allah ce kulu min at-tayyibati ku ci daga cikin abubuwa daɗaɗa da ai kulu min al-hala'il ku ci daga cikin awon suke halal sai Allah ce wa amalu saliha ku annabawa na farin ku ci abu wanda yake halal sannan kuma idan za ku aikata ayyuka ku aikata ayyuka ayyuka na gari sai Allah ce inni bima ta'maluna alim lalle ni Allah game da abin da kuke aikatawa ku al- annabawan Allah ce alimun masani ne game da abin da kuke aikatawa kadibi annabawa Allah ya ce su ci abu mai kyawu ma'ana su ci abu wanda yake halal shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata rana yana zaune sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane hadisi wannan Imamul Bukhari ya rawaito da shi a cikin littafinsa annabi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah madaukakin sarki mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya karban abu sai aikin da ake da tsarki duk Allah mai tsarki ne baya bukatar abu sai wanda yake da tsarki muna fahimta inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya buƙatar sai abu mai tsarki shi yasa wallahi wallahi akwai wanda yana nan da dukiya amma Allah ba zai bashi damar taimaka ma addini saboda dukiyarsa ba ta da tsarki muna fahimta akwai wanda yana da hali na yayi abu wanda za a amfani da shi amma ba zai iya yi ba don Allah bai bukatar abu mai tsarki eh, wanda bai da tsarki amma ya aka je kun aka ce an yi kokowa wani zai iya hidda miliyan miliyan kin ne ya bada zai iya hidda ko nawa ne ya kashe wajen sabon Allah subhanahu wataala amma idan ka je neman taimakon fi sabila gida masallaci sai ce mana bayan Allah suna da yawa shi dukiyar shi al- Allah ba zai sanya duk wanda dukiyar shi babu tsarki cikin ta wallahi Allah bai- ba zai bashi zuciyar taimaka ma addinin sa ba idan kaga mutum na taimaka ma addinin Allah kaga mutum na taimaka ma addinin Allah alama ce ta cewa dukiyarsa akwai tsarkaka cikin ta amma duk wanda dukiyarsa ba ta da tsarki to Allah baya karba haka manzon Allah su sare karanta annabi ya ce inna Allah ta'ala tayyibun Allah subhanahu ta'ala mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiba baya karbo sai abin da yake mai tsarki wa inna Allah amara almu'minin hakikan Allah subhanahu ta'ala ya umarci masu imani bima amara bihi mursalin da abin da ya umarci manzanni aikin da Allah ya ce masu imani su yi haka ma Allah ya ce manzanni su yi sai annabi ya ce faqala sai annabi ya karanto aya ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci abu na halal wa amalu saliha ku aikata ayyuka na gari inni bima ta'maluna alim lalle ni Allah na sa abin da kuke aikatawa wa qala sai annabi yace karanto aya ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin abubuwa na halal wanda Allah ya azurta kun ga can Allah ce manzanni sai kuma Allah ya kira masu imani kaga umarni ne summa zakara rajula sannan manzo Allah ya ambaci wani namiji yatilu safri wanda yake tsawaita tafiya ash'asa aghbar wanda gashi sai ya mirɗe sannan kuma yayi kura annabi ya ce wa mat'amuhu haramun abinda yake ci abinda yake samu cikin sa haramun ne wa mashrabuhu haramun abin shan sa na haram ne wa malbasuhu haramun tufafin da yake saye kai ko yake sawa na haramun ne sannan wa ghuziya bil haram an ciyar da shi da haram ya muddu yadaihi ila sama ya daga hannunsa zuwa sama ya rab ya rab yana cewa ya Allah ya ubangiji ya ubangiji sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce fa anna yustajabu lahu ta yaya a wata ruwaya fa anna yustajabu li zalika ta yaya Allah zai karɓa wannan mutum addu'arsa malamai suka ce daga cikin sharuɗan karɓan addu'a ya zamanto abin da kake ci ya zamanto na halal ne duk wanda yake cin abincin haram ko da ya roki Allah Allah bai karɓa addu'arsa haka imamu sudi ya karanta a cikin littafinsa idan zaka roki Allah ka tabbatar ka ci abu wanda yake halal to mu yau ha alhalal huwa ma halla fi aidin nas aka ce halal shine duk abin da shigo cikin hannun mutane san control mutane ba su lura wannan abin wani ya kira ya bani dukiya kaza ko kuma wani ya yi kaza ai min kaza to eske ta halal ce kai ka zo ku zo ka zauna da mutum ku ci abinci ya so abinci ku ci da kaji da ori ba ku sha amma baka taɓa tunanin cewa eske kuɗin da yake nema da aishe kuɗin halal bane wata rana a umar abubakar siddiq allah ya kara masa yarda yana da wani bawa bawan ya ka masa wacan madara ya ce to ka ce da ni zuwa wani lokaci ka kawo ka dinga kawo abinci har zuwa lokaci kaza ya ce idan ka kai wani lokacin kaza na ka zama to in tacce ka ta zama bawa haka yake yana kawo abinci wannan can sai ya je kama abubakar siddiq wani abinci bayan abubakar ya sai ce abubakar sadi kullum idan na zo da abinci kana tambaya kana tambaya ta ya aka yi na samo wannan abinci ta wace hanya na samo shi ina miye na yace na samo shi amma yau baka ka baka tambaye ni ba sai ce to na tambaye ka yanzu ina ka samu wannan abinci sai ce lokacin da muke jahiliya kakin musulunci ya zo na taba yin bokanci na taba wasu mata bokanci aka ɗauko ba su biya ni ba ce to yanzu muka haɗu da su suka biya ni to da wannan abin suka bani shi na su maka wannan abincin nan take abubakar ne siddiq ya sa hannu cikin baki yake amaye yake amaye ce da ya san idan hanjinsa za su fito wannan abin da ya ci zai tsarkaka da hanjinsa za su tsarkaka da wannan abin ya ce wallahi da ya aikata to amma ka dibe da mutane yau muke biye bayan haram haram tana gudu mutane suna biye baya gare ta haram muke nema dare da rana mutum bai iya tsayawa ka ga dan kasuwa kakin ya saida maka abu sai ya rantsuwa guda goma sha biyar ya ce wallahi kaza na sai shi kuma alhali ƙarya maza ci duk dan kasuwan da yake rantsuwa a cikin kasuwancin sa riba yake ci mutum ya zo ka so misalin sallah jika goma sai kiran ya zo ka ce wallahi jika goma ni kai na wajen sari sha goma da ribi ta kama min wallahi ka ci dukiyar riba wallahi riba kake ci uwa mu nemi halal ko ana ha maza ha mata kai kokari ka nemi halal kinka annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ce ba wani abinci da ya fi alkhairin ci kamar aikin da zaka je ka yi zuwa ka nemo halal kinka ka ci Allah ce wa inna nabiyallahi Dawud ya akul min amal yadihi ga annabin Allah annabi Dawuda sai ya je yayi watan yayi watan yayi me yake da suna yayi zuga yayi kira ya sai da wannan abin ya je ya kawo karibi imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala imamu shafi'i aka ce saka yake yi imamu shafi'i dai wannan muke ji saka yake yi shi yasa kana nan kai zaman banza dan kasuwa ne yana saka wata rana sai ya saka tufafi to cikin su watan akwai akwai wadda ta tsage sai aka zo ya bar yaro a shago sai ya tafi zuwa ibada ko ya dawo daga masallaci yaron ya sai da tufafi ga kuɗi sai ya tambaye yaron ina riga mai alamu mai kaza sai ce ai na sai ta nawa ka sai da yace ban san ko sai na sai ta ba aka ce imamu shafi gaba da yake kudin yace ba zai iya cin kudin haram ba saboda akwai khiyana a ciki akwai yaudara a ciki riga kaza ba kudin ta bace akwai kha'inci a ciki sai yace wannan kudin ya sa su a hanyar aje a ai sirka da su ba zai ci wannan kudin ba bayan Allah masu tsantsan na rayuwar duniya yau mu duniya muke biya dare da rana Allah ya sauke Allah ya tsare mu da cin haram annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duk jikin da ya tsira daga naman haram duk jikin da ya ƙara mai da nama ta da kuɗin haram annabi ce fannaru aula bihi wata ce ta dace da shi matan sahabbai idan za su fito zuwa kasuwa mata za ta yi tsirka mijin ta bakin kasuwa ta ce ya wane ta yi mai addu'a ta ce amma ka ji tsoron Allah idan ka ga halal ka ta kasuwa ka samu halal ka kamuna amma in haram ce ta ce kar ka kuskura ka kamuna haram saboda ba mu iya haƙuri akan azabar Allah amma muna iya haƙuri akan azaba azaba ta yiwa ka dibi matan mu na yanzu irin 'yan canan matan yanzu Allah ya sauwaƙe shi yasa na ta wata muhadara ce in za ka yi aure ka nemi ta gari da 'yan cana ke da yawa to ko ana ko ha maza ha mata ita in ta so abu to ko halal ne in haram duk da kake kamo ta wannan shi take bukata to Allah ya kiyashe mu dan uwa mu nemi halal halal ake bukata ci idan ga ci Allah ya ce ku ci abu wanda suke daɗaɗa ina jin ne kamata mu kwana fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh